مدارسنا بالآي نروي ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وهزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطعين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأسبى فعاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربتنا على قلبها على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسانهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai komai mai kowa wanda ya ba mu arzikin halartar wannan majalisi mai tarin albarka majalisin da annabi ya ce shi ne mafificin majalisi wato majalisin da aka taru domin darajar ƙur'ani aka asasa shi don wata manufa a bisa alƙur'ani lalle wannan majalisin shi ne mafi girman majalisi a cikin dukkan majalisan da ake da su a farfajiyar duniya kuma alhamdulillah ina farin ciki ga wannan yaro da allah ya bashi daraja ta sauka kuma ina farin ciki ga mahaifansa guda biyu da Allah ya ba su dama suka tarbiyyantar da shi bisa tafarkin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lallai hakika sun ɗauki wata hanya da za ta kai su ga bullewa. Domin wanda ya samu ƙur'ani ana kyautata masa ɗaukaka da daraja da karama da dukkan wata fa'ida ta alkhairi zuwa gare shi. domin dukan wani abin da ya ɗaukaka ya ɗaukaka ne silar alƙur'ani misali mu fara da kan annabi alaihi salatu wassalam Allah ya ɗaukaka alƙur'ani ne ya ɗaukaka annabi alaihi salatu wassalam ne saboda darajar ƙur'ani daga lokacin da aka fara saukar da ƙur'ani ga annabi alaihi salatu wassalam daga wannan lokacin yake ta ɗaukaka ake ƙara darajanta shi ake ƙara darajanta shi har lokacin da Allah ya saukar da aya ta ƙarshe al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan daga wannan lokacin tukunna darajar sa ta cika wannan shine annabi alaihi salatu wassalam wanda shi ma sai da ya samu qur'ani tukunna sai darajar sa ta cika haka nan kuma mala'iku mala'ikan da yake sauke alkur'ani shine mala'ika jibril lalle shi ma ya samu ɗaukaka ne saboda me saboda shi ne silar saukar da alkur'ani sai Allah ya fifita shi akan dukkan mala'iku ya ce babu wani wanda ya fi shi daraja domin shi ya saukar da alkur'ani kazalika an saukar da alkur'ani a makka da madina babu wata aya da ba tsakanin makka da madina ta sauka ba wannan shine silar darajar ɗaukakar makka da madina ashe wanda ya samu ƙur'ani ya rabauta haka nan in kun fahimta ana sarƙowa sahabbai ne suke sauraro daga annabi alaihi salatu wassalam su ma sai suka zama su ne mafifitan daraja a cikin al'umma babu wanda ya kai sahabi daraja haka nan a cikin watanni dukkansu sai Allah ya ɗaukaka watan ramadan silar dalilin a cikin watan ramadan aka sauki alkur'ani shine ya sanyo ya zama ya fi sauran watanni daraja kazalika sai aka sake saukar da ƙur'anin a cikin wata rana wani dare na lailatul qadr wanda Allah ya kira shi lailatul qadr khairin min alfi shahr wannan daren ya fi dararraki ko da aƙalla na shekara dubu amin daren wata dubu ko to idan muka duba shi ma an ba shi darajar ne saboda a cikinsa aka sauke alƙur'ani a yaren duniya kiyasi ya nuna akwai yaren duniya akalla ɗari takwas wayanda aka tantance harshen su kenan dukkansu aka ce babu wanda yake da kalmomi words da ya wuce miliyan ɗaya amma alkur'ani yana da words miliyan goma sha ɗaya wannan menene ɗaukaka ce shi ya janyo sai ya zama larabcin shi ya fi kowane yare daraja saboda me saboda ƙur'ani ashe abun farin ciki ne idan Allah ya baka ƙur'ani kuma kai kanka kana tsammanta wa kanka daraja sannan a duk lokacin da Allah ya ba da iko aka yi majalisi saboda alƙur'ani wannan majalisin yana da wasu darajoji guda hudu daraja ta farko Allah zai saukar da rahama ga baki ɗaya a cikin gurin dukkan su Allah zai saukar da rahama daga mutum na farko har zuwa na ƙarshe sannan Allah zai saukar da nutsuwa Allah yana saukar da nutsuwa a gurin karanta alkur'ani na uku shine sai Allah ya saukar da tsaro a gurin Allah zai saukar da mala'iku su kewaye gurin domin darajar gurin ta fi ƙarfin abarta kara zube. Sai na ƙarshe, mafi daraja shine Allah zai ambaci kowane ɗaya daga cikin mazauna sauraron Alƙur'ani. Da wannan nake cewa, ba za mu iya jira mu mata sai ranar saukan Ƙur'ani mu je mu mu saurari Ƙur'ani domin mu samu wannan darajar ba a'a. yana da kyau ki jayo haka wannan darajar a cikin gidanki da janyo ta a cikin gidana mu samu koyaushe muna cikin masu samun irin wannan darajar misali sai ki mai da gidanki ya zama majalisin ƙur'ani ba dare ba rana ke ki karanta yaranki su karanta za ki samu wa'annan fa'idoji guda hudun zai zama gidan koyaushe Allah yana saukar masa rahama gidan ba zai shiga cikin halin haula'i ba. Idan gida da manazarta Alƙur'ani, gidan ba zai zamo yana cikin damuwa ko kuma cikin ruɗani ba. Uwa Ubama, gidan zai zama yana da nutsuwa, zai zama abin sha'awa ana koyi da sha'awa da irin tarbiyyar wannan gidan. Sannan Allah zai turo miki dakaru su tsaron gidanki. gidanki ya fi ƙarfin maƙiyi ya fi ƙarfin ɗan hasada ya fi ƙarfin mai jifa ya fi ƙarfin mai baki na ƙarshe Allah zai ambace ki da ke da iyalinki ambato irin na ban sha'awa wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya tashi ya tafi gidan Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab wani sakatare ne daga cikin sakatarorin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam marubuci ne daga cikin marubutan annabi Alaihi salatu wasallam kuma ya kasance mai karatun ƙur'ani karatu na ban sha'awa sai Allah ta'ala ya aiki annabi alaihi salatu wassalam ya je shi gurin Ubay bin Ka'ab domin kawai ya saurari karatun Ƙur'ani daga gare shi sai ya zo ya mishi sallama ya ba shi labarin Allah ya ce ka karanta mini Ƙur'ani ka karanta min suratul bayyinat sai ce ya rasulullah shin Allah ya ce ka je gidan sahabbai ne ka tsallake Umar da, da Abakar ka tafo gare ni? Sai ce la. Allah kai ya ambata ya ce ka karanta min suratul bayinat. Ya ce wa sammanillah shin Allah ya ambace ni? Ya ce na'am sammaikallah. E lalle Allah ya ambace ka. Ya ambace ka ya ce kuma in saurara daga gare ka. Don Allah 'yan uwa. wani irin karamci kake ji wanda ƙur'ani ne ya bashi wannan damar har ya kai ga annabin ya zo ya rusuna masa ya saurara daga gare shi kuma har gobe Allah yana iya bamu wa'annan darajojin annabi ya saurari ƙur'ani ya saurari ƙur'ani har ya kai matuƙa wannan shine irin ambatan da Allah zai mana idan har mimi mun jajirce mun janyo yaranmu sun zauna cikin nutsuwa koyaushe suna nazarin alkur'ani kuma wani babban abin sha'awa shine alkur'ani zai yi ceto suratul baqara za ta yi ceto suratul ali imran za ta yi ceto an ce ranar alkiyama lokacin da wuri ya wuri lokacin da hankali ya tashi lokacin da aka shiga bala'i ya kai bala'i kowa yana tsoro amma yi hisabin ya ga wani hali zai fada a lokacin sai ƙur'ani ya tunkaro filin alkiyama zai tafo da rugugi kaman hadiri zai tafo yana jin kansa shine ƙur'ani shi shi kaɗai ya isa ya ceto a lokacin da ya tafo sai ya tunkari gurin an ce za ka ji gurin tamkar irin guguwa a hamada gurin zai rikice ga baki ɗaya saboda saukar alƙur'ani a lokacin aka ce har ma za a samu takaddama tsakanin ali imrana da suratul baƙara kowa tana tunanin za ta ceci wani bawan allah kuma ta fi so ta zama ita ce ta cece shi waye wannan bawan allah shi ne mahaddacin alƙur'ani domin mahaddata suna gwara kan Ali da Ali Imrana da Bakara suna haɗa su jayayya a filin alkiyama a lokacin da mahaddacin da yake da hadda kowace tana nan a kansa idan suka zo za su cece shi sai kowa ta ce ai ita ce za ta cece shi wannan ma ya ce shi ne zai cece shi Allah ta'ala zai ba da iko ga mahaddaci ya ce to yanzu kai ka karanta ƙur'ani ka karanta suratul baƙara sai ya karanta baƙara ya karanta kuma karantawa mai kyawu ya ce a karanta ali imrana ita ma a karanto ta karantawa mai kyawu sai ya rasa to shikenan tunda ya kai kowace ta cinye 100% sai ya ce to siyo tafsirinsa in suka yi tafsirin nan ma sai ya ji ko ina gangaren ne sai a ce a tafi a yi ruwayat saboda mahaddata ku gane ba fa daga yau da aka yi saukar qur'ani aka yi sadaka aka yi maka kyauta aka maka kaza shikenan ka yi hadda ba a yanzu ka fara karatu dan abin da yake sare mana kafa shine a lokacin da mahaddaci ya samu hadda sai ya dinga ganin kamar ya samu ai ya samu wani ba a'a a sannan ya fara a ƙara ɗame ɗamara mahaifiya ta zage mahaifi ya zage ya ji yanzu ne za a yi ƙur'ani wani ina fatan sai ya zama ya kai ni ga irin wannan kujerar da ake zama akan ta ranar alkiyama idan aka tafi ruwaya da aka sami irin wa'annan dai daga nan dai har Allah zai sa a samu ɗan wani bambanci tsakanin wata haddar tsakanin bakara da Ali Imrana sai Allah ya bada cetonsa ga ɗaya daga cikinsu tana jin cewa ta yi nasara ta ƙwace shi. kuma mahaddacin alkur'ani shine kadai wanda aka ba wa garanti zai yi ceto ranar alkiyama an ce akwai waliyai masu ceto akwai amma wani ma shi kansa bai san shi waliyin bane sai a filin alkiyama to amma shi mahaddaci tun a duniya ya sani ranar alkiyama zai yi ceto mahaddaci zai ceci iyayensa zai ceci iyayensa a kira ki a filin alkiyama wance yar wane mahaifiyar wane ki fito ki zo shi ma mahaifi a kira shi ya fito ya zo za su zo su zauna akan wata kujera maɗaukakiyar kujera waɗanda ake tunanin ni wannan ko annabawa ne ha to to ko wata mala'ika ne wata mai karrama daban suna ta ɗan jin sauran al'umma suna ta jin waye wannan daga ƙarshe sai a ce uwar wane ne da ya haddace alkur'ani yake nazartansa wannan shine sakamakon da za a yi mata ranar alkiyama za a sa miki wani kambu za a fito da ki filin alkiyama a shuna ki ga waɗanda suka yi sakaci suka yi sakaci wa rayuwarsu ba su tuna da alkur'ani ba domin wata uwar daga cikin uwaye ban ce duka ba wallahi sai ai wata bata daga alkur'ani ba ba damuwarta bane ta karanta qur'ani tsakaninta da qur'ani sai ta zo lokacin da za ta yi karatun sallah to alkur'ani ranar alkiyama a lokacin da ya zo zai ce to zai zo yana cewa ina manazartana ina masoyana ina mutane na su tafo zan cece su ke kanki ki ji wa kanki za ki iya tashi a lokacin da alkur'ani yake neman mutanensa an ce mafi raunin mai yin karatun alkur'ani mafi rauni fa ita ce wacce za ta yi hadda amin tilawa at least ta awa biyu a rana amin ta izu biyu a rana da dama daga cikin iyaye mata da dama daga cikin iyaye mata mun yi laushi mun ɗauka cewa girki da ɗawainiyar tarbiyya zai hana mu neman alƙiyama wanda kuma ba mu sani ba ita mutuwa tana iya zuwa ta riske ka a lokacin da duk baka sani ba kuma mahaddata alƙur'anin nan mutane ne fa kamanki sabanmun nan da muke faɗa masu daraja a gurin Allah dukkansu musulunci ya zo ya same su yawancinsu da girmansu kaman da kike kaman yadda nake amma suka ɗauka wa kansu za su yi karatu za kuma su yi abin da ya dace har sai sun kai magaci kuma su karatu fa suke mai kyau wanda sai an tara da fahimta ba wai ma karatu irin namu kawai tilawa ba an ce na umar idan ya je ya ɗauki karatun aya ɗaya sai ya je ya samu fassararta sannan bayan ya san fassararta sai ya ɗabbaƙa ta a cikin mu'amalarsa ya fara aiki da ita tukun sai ya zo ya ɗauki aya ta biyu wanda wasu malaman ma suka ce akalla sai da ya shekara shida yana nazarin surar baƙara to amma ku gane fa bai bar duniya ba sai da ya haddace alƙur'ani kenan bayan ya yi hadda ya yi tafsiri sannan me ya yi taɗubiki ‘yar uwa me kike tunanin gake da ni da muke sakaci da alkur'ani shin yaya za mu tunkari alkiyama alkiyaman nan kuma daga yau da ka mutu ko daga yau da na mutu daga yau abun kike shi kenan alkiyama ta zo saboda haka nan ina ba wa iyaye mata shawara idan Allah ya sa ke baki zama kina da hadda ba ke kin sa kanki a cikin masu rauni ba za ki iya ba to dan Allah ki encouraging din yaranki su zama mahaddata alqur'ani domin me idan kika yi sakaci da qur'ani gidanki ya zama ba a karanta qur'ani to gidan zai zama matattara ne na shedanu gidan zai zama matattara ne ta shedanu ba abin da zai tabbata a gidan sai yawan bakin ciki da yawan jinya da yawan damuwa domin abin da Allah ya kore wa mai ƙur'ani kenan za ku samu yanzu irin ustazan nan namu ku gansu 'yan yara ne 'yan matasa amma sai ki gansu ba su da baƙin ciki a cikin zuciyarsu kuma ba su da ko sisi a aljifinsu kuma ba ma mutunta su ba ma karrama su su suke koya mu karatu har gida su zo su ba su darasi yayo tattaki daga wata anguwa har zuwa wata anguwar amma me saboda ba mu ɗauki ƙur'anin da daraja ba ba ma mutunta su kazalika yaran ba ma ɗabi'antar da su su fahimci alƙur'anin wani abu ne mai daraja misali idan za a tafi boko a yi wanka a sa gogaggen kaya a sa takalmi safa komai da komai nit amma in za a tafi gurin karatun alkur'ani sai ku ga saɓanin haka wannan kular da kuka ba wa alkur'ani wannan gatar da kuka ba wa alkur'ani kuka ba wa malaman su kuka yi wa yaran ya kamata a lokacin zuwa makarantar wallahi shine abin da qur'ani zai yi alfahari da shi ranar alkiyama cewa kun karrama shi in kuɗin makaranta ne sai kaga an biya na boko na islamiyya yana ba da wahala masu yin islamiyyar anguwan nan zaka samu wa'yansu ma mata ne da suke karɓan ɗari biyu a sati za ki saka data ta ɗari biyar ma amma idan watan yayi ko satin yayi sai kiga ana wahalar biya ƴaƴan uwana mata ina jan hankalinmu mu ɗauki ƙur'ani wani abu ne mai daraja da haka Allah subhanahu wata'ala zai sa mu ma mu zama masu daraja idan muka zama masu daraja Allah ta'ala zai yafe mana abin da muke tsoro a filin alkiyama ya zamo mana ya same mu da sauki me ake tsoro a filin alkiyama mafi akasarin abin da ake tsoro a filin alkiyama tabbatuwa akan imaninki kuma shi ake tsoro a lokacin mutuwa kina tsoro an samu abu hanifa ko abu hanifa ne ko imam ahmad na manta gaskiya ya zo mutuwa yana gargara sai shaidan ya zo zuwa gare shi sai ya ce mishi kai gaskiya Imam Ahmad yawa Imam Ahmad gaskiya kai kan kayi nasara kai kan kayi nasara domin me ka kubuta daga sharri na ga kanan ka ki yadda kai kafirci ka ki yadda kai shirka ka ki yadda kai kaza kai kai kan kayi nasara sai ce mishi hatta al'an ina har yanzu ban tsira ba har yanzu ban kubuta ba me yake nufi kenan daga in ba lokacin da aka zara ranki kika bar duniya ba to biki kubuta daga sharrin shedan ba shedan yana iya yaudarar da ke a iya sakan biyu kafin mutuwarki shi yasa kowa yake so Allah ya tabbatar da shi a cikin alkhairinsa Allah ya tabbatar da shi a cikin imani har kullum zaka san magabatanmu suna yin addu'a Allah ya tabbatar da mu Allah ya sa mu cika da kalmar shahada so abin da muke nema da bakinmu ba zai yiwu ba sai idan mun neme shi da aikinmu. Da wannan nake cewa dukkan mata da muke tattara a nan gurin, idan da za mu zauna mu tarbiyyantar da yaranmu tarbiyya ta gari, mu sama musu ƙur'ani, to wallahi mu zai sami ingantuwa. Za mu huta da wasu bala'i da masifa da muke fama da shi wanda kuma muna tsoron me zai je ya zo. Tarbiya ta yi wahala a garin nan, ko in ce a yankinmu gaba ɗaya. Mu ne ɗin ne mu ne dai iyaye mata muke fama da 'ya'ya'yan shallin, muke fama da 'ya'ya'yan daba, muke fama da 'ya'ya wa'anda ba sa da nutsuwa. Alhali mu ne muka haife su. Kuma ina so mu gane, Allah ta'ala ya faɗa mana. albaladi ɗayibu ya kariji na ba ta hobi izin rabbihi wallazi ka busa la ya kariji illa nakda dukkan gari tsarkakakke to ku kyautata zai fitar da mana tsarkakakken al'umma idan kuma garin gurɓatacce ne to fa ba abin da zai fita sai gurɓatattun mutane don allah iyaye mata mu yi ƙoƙari mu zama muɗin nagari ne mu zama muɗin abin koyi ne duk wacce ta zama ta zama ita tana da abin da za ta faɗa wa yaronta ya daidaita ta kuma dace ta canja ra'ayinsa daga mummuna zuwa kyakkyawa to sha Allahu ana tunanin wani lokacin zai zamo tana ɗaya daga cikin uwa abin kwatance muna neman tsari da abin da yake faruwa da yaranmu Allah subhanahu wataala albarkacin wannan majalisin Allah ya shirye mana zuri'a Allah ya shirye mana da zuri'a yara da muke gani yan shallin muna cikin damuwa a gaskiya ban iya zama a wani majalisi ban ambata musu ba domin ƴaƴanmu ne ƴaƴanku ne ƴaƴan kowanmu ne in baki haifa ba wani ya haifa miki akwai ƴan kannanki akwai ƴaƴan yayanki ki ga yarinya mace isasshiya baliga wai tana fama da shaye-shaye yaran nan kullum ana kamo su a ɗakuna daban-daban ɗakin 'yan maza yarinya 'yar shekara sha shida ki ganta an ɗauka an kai hotel an rufe kwana goma sha biyar biki san gunda uwarki da ubanki suke ba iyaye mata muna cikin hatsari rukon tarbiyya wallahi mu ke da hakki kuma wallahi Allah zai tambaye mu dan Allah ta'ala ya faɗi dukkan mu masu kiwo ne annabi ya faɗa dukkan masu kiwo ne kuma mu abin tambaya ne kuma haka Allah ma ya gaya mana domin yanayin lokacin mu ba mu da lokaci yake nake tunani ina dan gaggautawa ne amma ina so na isar da wannan sakon cewa lalle lalle iyaye mata mu tashi mu miƙe mu gyara tarbiyyar yaran mu wallahi Allah zai tambaye ki abin da ya baki kiwo duk lokacin da aka tauna za ka samu duk yarinya da ta gaya maka tana yin shaye-shaye in sun baka labari sai ka samu sharrinmu ne na iyaye mata wata 'yar kishiyar uwa ne ta dame ta wata 'yar wani abun haushin wani sa wannan satin na samu wata 'yar da ma wai uwarta ce kawai wai dan ba ta son wanda take so ba ta son wanda take so shikenan wai ta kore ta a gidanta iyaye mata ku daina koran ƴaƴayenku a gidajensu domin shine silar zaman su fetararru. Allah ta'ala ya shirya mana da zuri'a, Allah ya inganta mana tarbiyyar su. A babu lokaci daman na san gaskiya mun cinye lokacin mu sai dai larabawa dama sun ce kairul karam man qalla wa dalla mafi alkhairin zance shine wanda yayi kaɗan kuma ya amfanar. Allah ta'ala ya sa ya amfane mu, Allah kuma ya sa mana albarka a cikin wannan zama. Allah ta'ala ya sa mu dace.
Alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi Malama Zainab Aminu Halluru, shugaba ta Nisa'u Sunna ta Katagum Local Gamma. Allah Ubangiji ya sa mizani. Alhamdulillah, ‘yar uwa maman wannan yaro namu hafizin Alƙur'ani, muna taya ki murna da Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu rana ta ranar da ya haddace Alƙur'ani mai girma. ba ƙaramin abin jin daɗi ba ne ba abin ƙaramin abin da za a taya ki farin ciki ba ne domin mi a wannan zamani yaronka ya nutsu ya karanta alƙur'ani dindi yadda yake wallahi abin jin daɗi ne a rayuwa muna taya ki murna ko muna ƙara miki jinjina wajen gudumawa da kuka bayar da ke da mahaifin shi Allah subhanahu wataala ya sa muku a mizani Allah ya saka da alkhairi wato iyaye mata hikimar ba wa yaro ilimin alƙur'ani wallahi tana da yawa shi alkur'ani idan yaro ya shiga jikinsa dukkanin rayuwarsa dama alkur'ani shine manuwal din rayuwarmu Allah subhanahu wataala ya halice mu ya haɗa mu da manuwal din mutum kafin mu zo magabatan mu aka sauke musu alkur'ani suke bin shi yadda ya kamata har muka zo muka riske shi duk wanda ta samu yaron ta ya samu ilimi na alkur'ani za ta samu sauki wajen tarbiyyarsa zai zama mai karban tarbiyya yadda ya kamata zai zama mai ladabi da biyayya da kuma girmama wanda ya san ya fi shi domin mi shi alkur'ani ya wanke masa zuciya ya wanke masa kwakwalwa kuma ko da ilimi na zamani ba zai zama ne ya fi karfin shi ba saboda wankewar kwakwalwa da alkur'ani ya mishi haka zalika ko da yaro ya girma ya kai munzalin aure alkur'ani zai sa shi amfani matar da zai aura ta ji daɗin rayuwa da shi ta ji daɗin zama da shi saboda zai zama mi mai saukin kayi mai bin dukkanin doka ta Allah subhanahu wataala to ubangiji Allah ya datar da mu ya sa dukkanin wadda bata jajirce wa yaran baya ba nata su mai da hankali akan karanta alkur'ani alkur'ani yakan ɗaukaka ka zuwa matakin da baka kai ba da zuwa matakin da gidanku ba su kai ba da idan muka duba tarihi alkur'ani ku duba ku ga yadda ya kai tasirin alkur'ani a rayuwa wallahi babu abun kwatantawa nan kusa al'umma mu dage mu miƙe kuma irin girmama ka da za a yi kamar yadda malama ta gaya mana ranar gobe kiyama daraja da kambun da za a ɗora ka akan kujera ta alfarma a ɗora ka ana maka ikirari da mi da farin ciki da girmamawa domin alkur'ani da yaron ka ya haddace a ɗora maka wannan kambu ai ba karamin daraja bane ko a cikin wannan gida da muke mai tarin albarka aka ce an zabe ki saboda yaran ki sun haddace alkur'ani an miki wata kyauta an girmama ki ai abun farin ciki ne bare kuma a ce mi a filin alkiyama a ranar tashin alkiyama ga sahab ga manzani ga sahabbai ga mala'iku ga ga kowa da kowa yan uwa mata mu koma mu dage ba wa yaran mu ilimi na alkur'ani Allah subhanahu wataala ya sa alkur'ani ya rika tsarkaka musu zukata suna mi suna bin mu yadda ya kamata cikin ladabi da biyayya domin mu haɗu da mu da su a cikin aljannatin firdausi insha Allah za mu dan takaita ana domin lokaci ya riga da ya gude kamar yadda malama ta faɗa ba a fara abin da wuri ba Allah subhanahu wata'ala ya shirya mana sauran baya wanda ba su haddace ba su ma su samu su haddace yan uwa musulmi da ba su da lafiya ko a gida ko a asibiti Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya yan uwan mata da suke da ciki ko a gida ko a asibiti Allah subhanahu wataala ya sauke su lafiya wa'anda ba su da shi wanda suke nema idan alkhairi ne a gare su Allah subhanahu wataala ya ba su in babu alkhairi Allah ya ba su haƙuri inna ummina Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda ita ya zame mata alkhairi ta zama ta zama mahaifiya ta dukkanin mi al'umma baki daya daga ina mahaifiyar Hafizin namu Bismillah, bismillah muna gidan mahaifiyar hafizi namu ta iso farfajiya. Ba ta ciki ne? Oke ta fita? To ga shi da sai mu so a ya kamata a ce tana nan ta nuna mana nata farin ciki domin mu sai addu'a mu tashi kowa ya koma gida ya samu sallar magariba. To insha Allah a kira ta domin mu ji mi irin ita nata farin ciki. wala alkur'ani yana da farin cikin gaske a duk ranar ba na manta akwai ranar wata yarinya ta da yara na suka sauka guda uku wata kawata ta kuka kawai ita take yi na ce me ya faru ta ce kawai zuciyarta ne yake mata daɗi domin me farin cikin irin na wannan rana na saukewar yara alkur'ani to kun ga wallahi abin ba abin ba karamin al'amari bane kuma a wannan zamani ma yaron ka ya nutsu ya kai shekarun da yanzu ku ga da yanayin take zama mana sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ya koma zai je bokon yara umma alqur'ani kai gidan ma kansa darajarsa da take karuwa take daukaka kamar da malama ta ga mana wallahi a darajar alqur'ani ba kaɗan bane idan kika lura yaran ki ma suna da ilimi na alqur'ani wallahi ya ji ya wawarsa ake kowa so yake zai gama cakunsa amma so yake je ya sami mi hafizar alqur'ani wanda ta san abin da Allah subhanahu wataala ya ce da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara so yake kawai ya gina gidansa da irin wayannan mataye to idan aka samu ina aran man namu yake aran ma bismillah ga ka ga kawayanka na ga kuna ta wucewa bismillah aran ma bismillah ya iso mana ga buga ina kallon gawayen shi na sun zo taya shi farin ciki ga mahaifa ga kawayen mahaifa ga yan uwa da abokan arziki kin ga dukkan wani abu ne mi na farin ciki a duniya ma kenan to ku ga yadda aka bayyana mana yadda a ranar tashin alkiyama a wannan fili mai daraja mai kima kila da a garin kuma baka kai ka ce wani abu amma sai aka zo a filin alkiyama aka kira ka aka jinjina maka aka baka daraja aka saka maka kambun girma me za mu ce ya jama'a irin wannan rana domin farin ciki da Allah mata mu koma mu dage mu sada kafa wa yaran mu mu ƙara encouraging nasu mu daga musu adifa mu nuna musu alqur'ani ba karamar darja bane su ƙara dagewa su jajirce a ji a hadace shi yadda ya kamata a karanta shi yadda ya zo to insha Allah yanzu za mu so ki nuna mana irin farin cikin ki tare da irin godiya da zaki yi da abokan arziki domin wannan rana gaskiya ba karamar rana bace a gare ki malama bismillah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ina godiya Ina miƙa godiya ta da dukkan jama'ar da suka zo wannan taro na murnar saukar karatu da ɗana ya yi, Allah ya sa masa albarka a ciki, Allah ya sa mai amfani ne, Allah ya sa ya amfanar da al'umma, Allah ya musu albarka, Allah ya musu albarka. dukkan wanda kuka zo kowa Allah mai da shi gida lafiya na gode na gode Allah saka da alkhairi wannan rana rana ce ta farin ciki a gare ni ina cikin farin ciki yau alhamdulillah alhamdulillah na gode assalamu alaikum
To shi yaran ma yana can shi ma da nasa abokan ana ta tayin murna mahaifiya tana nan tana nasa nasa mahaifi ba insha Allah yana can yana nashi. To alhamdulillah kun je irin lokacin da mahaifiya ta yi ta nuna farin cikinta da murnar ta da al'umma suka taru domin su taya ta farin ciki to Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin aljannatul firdaus kamar haka kata kata muna cikin farin ciki Allah ya sa dukkanin kuma kowa yaran ta su haddace domin mi mu samu wannan kujera ta alfarma da kambun girma da za a sa Allah ya datar da mu mu yi addu'a ko sallu ala nabiyil karim
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah mai da kowa gida lafiya.